أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الله تبارك وتعالى أخبرنا في هذه الآية الكريمة إن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء وأحباباً ينقلبون في الآخرة أعداء لعظم أحوال يوم القيامة وشدة خوفهم فيها فيتعادى ويتباغض كل خليل كان في الدنيا على غير تقى مع خليله لأنه يرى أن الضرر قد دخل عليه من قبل خليله إلا المتقين فإن مودتهم تبقى بينهم في الآخرة وينتبئ كل واحد منهم بصاحبه المتقون إخوة الإيمان هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد وذلك بأعداء ما افترض الله عليهم واجتناب ما حرم الله عليهم وبمعاملة العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله فهؤلاء من شأنهم أنهم يتواسون ويتعاونون على ما يرضي الله تعالى يجتمعون على الطاعة ويتفرقون عليها لا يغش ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا على بدعة ضلالة أو فسق أو فجور أو ظلم جمعهم حب الله وأحب كل واحد منهم أخاه لوجه الله فتسافوا الحب في الله وأعلم كل واحد منهم أخاه أنه يحبه في الله تعالى أملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليؤلمه رواه الترمذي ثم إن حصلت من أحدهم معصية ينهاه أخوه ويسجره ففي ذلك إعانة لأخيه المؤمن على الخير وروى أبو يعلى وعبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير قال من ذكركم بالله رؤيته وزادكم في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة أمله انتهى فمن مثل هذه فمن مثل هؤلاء اكتر صاحبك وذلك لأن أكثر ما يعينك على الطاعات مخالطة المطيعين وأكثر ما يدخلك في الذنب مخالطة المذنبين كما قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل انتهى والنفس من شأنها المهاكاة والتشبه بصفات بصفات من قارنها فصحبة الغافلين سبب لحصول الغفلة وقد قال إمام مالك لا تذهب فاجرا لئلا تتعلم من فجوره انتهى وقد قال ابن رشد لا ينبغي أن يساء أن يسحب أن يسحب إلا من يقتدى به إلا من يقتدى به في دينه وخيره لأن قرين السوء يردي فإياك أن تصاحب من لا تثق به وبأمانته وتعرف صلاحه وتقواه فإن المرء يكون في الآخرة مع من أحب وينبغي أن يكون في من تعثر صهبته خمس خصال أولا عاقلا ثانيا حسن الخلق ثالثا لا فاسقا رابعا ولا مبتدئا خامسا ولا حريصا على الدنيا فأما العقل فهو رأس المال ولا خير في صهبة الأحمق لأنه يريد أن ينفعك فيضرك وأما حسن الخلق فلا بد منه إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صهبته وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن آكلته ولا يؤثق به وأما المبتدع فيخاف صهبته سريان بدعته فارس فارس أخي المسلم على المخالطة التقي فإن فيه حفظ دينك وهو أولى لك من مخالطة غير التقي كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي اللهم اجعلنا من الإخوة المتحابين فيك ومن الذين يجتمعون على طاعتك وثبتنا على الإيمان وسدد خطانا نحو الخير يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله amma ba'd dukan godiya ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman tsari a wajensa daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi har abada bayan haka ya ku bayan Allah, ina muku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah maɗaukaki mai iko, wanda yake faɗa cikin littafinsa, cewa masoya a ranar tashin alƙiyama, sashinsu suna gaba da sashi sai dai waɗanda suka yi soyayya domin Allah. In ka yi soyayya da wani anan duniya a hanyar banza, to ranar tashin alƙiyama za ka zama abokin gaba gare shi. shi ma zai zama abokin gaba gare ka, saboda shi ya yi maka sanadin bata, ya hango abin da yake ciki na tashin hankali a ranar tashin alkiyama, to yana gaba da kai. Kai ma da ka zo ka ce shi ya jawo ka a kan bata, saboda shi ma yana ganin da ya ɗauki zunubin kansa ya ɗauki zunubin ka da ya batar da kai, shi ma ranar yana baran-baran da kai saboda haka duk waɗanda su yi ƙaunan juna ku yi ƙaunan juna saboda Allah ka yi abokantaka da mutum saboda Allah saboda yana son Allah yana bin Allah idan ka fahimci mutum mutumin banza ne ka fahimci mutum baya ƙaunar Allah ka fahimci mutum duniya ne a gabansa ka bar abokantaka da shi Allah maɗaukakin sarki yana baɗa yana ba mu labari a cikin wannan aya mai daraja cewa lallai waɗanda suka kasance a nan duniya masoyan juna masu ƙaunan juna za su juya a lahira suna masu gaba da juna saboda yanayin girman halin da suke ciki a ranar tashi alkiyama da tsananin tsoro da suka shiga za su dinga adawa suna ƙiyayya da juna kowane masoyi yana ƙin ɗan uwansa wanda da suka yi soyayya a duniya sai fa dai waɗanda suka yi soyayyar nan don Allah sun haɗu a kan tsoron Allah to su kan ba sa gaba da junansu a filin alkiyama. Su kan soyayyansu tana tabbata a lahira kuma za ta yi amfani ma ɗaya daga cikinsu a filin alkiyama. Ya ku mata ya ku ‘yan uwana cikin imani, ku sani masu jin tsoron Allah fa, su ne waɗanda suke tsayuwa da ba da haƙoƙin Allah, su ne waɗanda suke tsayuwa da ba da haƙoƙin bayin Allah. suna tsare dokokin Allah suna kiyaye haƙoƙin bayin Allah ba sa ci musu haƙƙinsu wannan yana faruwa ne ta hanyar bayar da abin da Allah ya farlanta musu da nisantan abin da Allah ya haramta musu da yin mu'amala wa bayin Allah mu'amala wadda take ingantacciya ya zama kayi mu'amala da mutane mutane ba sa kukanka amma idan ka zama duk wanda ya yi mu'amala da kai sai ya kunata sai ya ce Allah wadarai to ba ka zamanto aboki na kirki ba to wayanda suka yi soyayya da Allah nan su ne waɗanda ƙaunansu yake tabbata su ne waɗanda suka dace da shari'an Allah waɗannan a ɓangarensu za ka samu suna yin wasiya wa junansu da aikin alheri suna taimaka wa junansu akan yin abin da Allah ta'ala yake so suna haɗuwa akan yin ɗa'a wa Allah suna rabuwa akan abin da ba ɗa'a wa Allah ba ba sa ha'intan juna ba sa gaba da juna ba sa yin nuni wa junansu akan wata bid'a ta ɓata ko akan wani aiki na fasikanci ko akan wani zalunci ba sa nuna ma junansu wannan sun haɗu ne akan son Allah haka kuma kowane ɗayansu yana ƙaunatan ɗan uwansa saboda Allah suna musanyan soyayya saboda Allah wa junansu kuma kowane ɗayansu yana sane da cewa yana sanar da ɗan uwansa cewa yana son sa saboda Allah domin aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idan ɗayanku yana son ɗaya ɗan uwansa to ya sanar da shi kana son mutum saboda Allah manzo Allah ya ce ka gaya masa cewa wane ni ina son ka saboda Allah Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi sannan idan aka samu wata sabo da wani ɗaya daga ciki ya aikata to ɗan uwan nan yana masa tsawa yana hana shi yana ce karkai sabon Allah ne wani a cikin wannan ake samun taimakekeniya tsakanin juna ƴan uwa mu'minai akan alkhairi Imam Abu Ya'la da Abd bin Humaydin sun rawaito hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace an ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, ya ma'aikin Allah wani mutum ne a cikin mutane zama da shi yake zamowa alkhairi. Sahabbai suka tambayi ma'aiki, sallallahu Alaihi wasallama, cikin mutane wane ne zama da shi yakan zamo alheri ma abokin zamansa. Ai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce, wanda ganinsa yakan tunatar da ku Allah. daga kun ganshi sai ku tuna Allah to wannan abokin zama ne wannan zama da shi alkhairi na ɗaya kenan na biyu kuma sannan iliminsa ko maganansa yana ƙara muku ilimi idan ya zauna a cikin ku in yayi magana sai ku ƙaru sannan kuma yake tun aikinsa yana tunatar da ku lahira to wannan shine abokin zama na kirki manzo Allah kun ji abin da yace ko wanda ganinsa yake tunatar da ku Allah sannan kuma maganansa yake ƙara muku ilimi sannan kuma aikinsa yana tuna muku lahira duk abokin da ka zauna da shi yake da wannan siffa manzala ce shine mafi abokin zama na kirki ba wanda in kun hanka ganshi to ka tuna sabon Allah za ku je amma in ka ganshi sai ka tuna Allah in yayi magana sai ya ƙara maka ilimi in yayi wani aiki sai ka tuna lahira to wannan shine abokin zama na kirki misalin irin waɗannan a cikinsu da ka zaɓi aboki idan kana so ka yi aboki domin domin mafi yawancinsu suna taimako ne akan yin ɗa'a wa Allah domin cakuɗuwa da masu ɗa'a wa Allah shi ne abin da yake yawan shigar da mutum cikin ma'ana aljanna sannan kuma cakuɗuwa da masu yin zunubi yana kai mutum zuwa ga azaba domin yana shigar da shi shi ma zuwa ga zunubi kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace mutum yana kan addinin masoyinsa sai mutum yayi dubi idan da yayi aboki to da wa zai yi aboki duk mutumin da kai aboki da shi to ka tabbatar wani iri yake shi yasa malaman hikima suka ce anil mar'i la tas'al fasal an qarinuhu fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi game da mutum kada ka tambaya akan halinsa ka tambaya waye abokansa daga ganin abokan mutum zaka gane shi waye ko yau mutum bako ya dirko nan garin sai kaga mutanen da yake mu'amala da shi to yana fassara maka irin sa kenan shi ma a garin su ina fata an fahimta domin mutumin kirki yana cakuduwa ne da mutanen kirki shi kuwa mutumin banza yana neman ina 'yan banza yake nan ma shune mutanensa saboda haka kai dubi wa za ka yi abokanta da shi a yanayi irin na rai kuma ita tana kwaikwayo ne tana kuncuna ne daga siffa na irin na mutumin da yake kusa da shi shine ma bahaushe yake cewa zama da maɗaukin kanwa shi yake kawo mai farin kayi haka ne to wannan halin rai ne duk mutumin da ka cakudu da shi wajen zama to a sannu a sannu za ka ɗabi'antu da ɗabi'arsa in mutumin banza kake zaune da shi ɗabi'ansa da kaɗan da kaɗan na so sai ta yana so cikinka idan da mutumin kirki ne ɗabi'unsa da kaɗan da kaɗan sai ta yana so cikin halayenka sai an samu ka kwaikwayi wani abu na mutumin kirkin nan saboda yawan zama da kake da shi in kuwa da mutanen banza kake zama to a kullum ɗabi'unka irin nasu ne irin nasu ne haka rayuwanka za ta tafi hakika imamu malik Allah ya masa rahama ya ce, Kada ka yi aboki, kada ka yi aboki da fajiri, domin kada fajirsinsa ya yi naso zuwa ga kare ka. In ka yi aboki da mai sabo, to saboda ita zuciya kullum tana neman inda sabo yake ne, kamar yadda Allah ya ce, Inna nafsa la'ammaratun bi su'i illa man rahima rabbi. Ita rai kullum umarni take da ai sabon Allah, sai dai wanda Allah ya masa rahama. sadaka kafin a ce rai ta hakaito mai kyawu in dai mai muni na kusa da ta saurin ɗaukansa take hakika ibn rushd ya ce baya kamata mutum ya yi aboki sai ga mutumin da ake yin koyi da addininsa da alherinsa domin aboki na banza yana cutarwa sai ya ce ka shaidinka da yin aboki sai dai da mutumin da ka tabbatar da imaninsa da amanansa kuma kasan salahansa da takawansa domin mutum yakan kasance a lahira ne tare da wanda yake so idan ka jefa soyayyanka a nan duniya ga mutumin banza to a lahira ma kuna tare da shi ya kamata ga duk wanda zai yi kwaikwayo to ya yi kwaikwayo daga ɗabi'un abokin zamansa wanda zai zama da shi ya zama yana da siffofin nan guda biyar na ɗaya ya zama mai hankali na biyu ya zama to mai kyakkyawan ɗabi'a na uku kada ya zama fasiki na hudu kada ya zama ɗan bid'a na biyar kada ya zama to ɗan duniya shi damuwansa ina duniya take ne amma mai hankali wannan shine kan arziki gaba ɗaya domin babu alkhairi cikin yin abokantaka da wawa domin shi zai so ya amfane ka ma sai ya cutar da kai saboda wauta amma mai kyakkyawan ɗabi'an nan babu makawa ka kasance kana ɗabi'antuwa kana abokantaka da shi domin da yawa mai hankali yana rinjayen fushinsa saboda hankalin da yake da shi ko da dai yi fushi hankalinsa da ta dannar da shi ba za yi abin da za ku saba da shi ba ko kuma hankalin nan ta hakutar da shi daga sha'awa da yake yi wadda wannan sha'awan kuma sabon Allah ne to irin wannan ka yi abokantaka da shi sai ka samu biyayya ko sai ka samu dacewa da alkhairi da abokantaka da shi amma kaga fasiki shi kam baya fa jin tsoron Allah baya jin tsoron Allah kuma do wanda baya jin tsoron Allah ai bai dace a hankalce ka zauna tare da shi ba shi ko dan bid'a ana jin tsoron abokantaka da shi ne saboda kada da gaggawa ya kai ka zuwa ga bid'arsa saboda haka ya kai dan uwa musulmai kai kokari kai kwadayi wajen cakuduwa da masu jin tsoron Allah domin a ciki ne zaka samu kariya daga addininka kuma hakan shine yafi maka akan ka samu tsoron Allah kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake cewa la tusahib illa mu'mina kada kai aboki sai da mai imani wala ya'kul la'amaka illa taqiyyun kada wani ya ci abincin ka face mai jin tsoron Allah ya Allah ka sanya mu daga cikin ‘yan uwa masu ƙaunan juna saboda Allah, ya Allah, muna roƙonka ka haɗa mu da masu yin ɗa'a gare ka, ka tabbatar da mu akan imani, ka tabbatar da ƙafafuwanmu akan aikin alkhairi, ya kai mai rahaman, ya kai Ubangiji mai jin ƙai. Ya ku bayin Allah, lallai Allah da mala'ikunsa suna yin salati wa annabi Muhammad tira da amincin Allah su tabbata a gare shi, Ubangiji ta'ala na cewa, ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku wanda kuka yi imani ku yi salati a gare shi da sallama da aminci wanda yake mai yawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله